ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب افتتاح الصلاة وقرانا الحديث الأول أليس كذلك قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب أنه قال يجي na farko mun karanta ba abin da ba mu yi ba ba abin da ba a yi ba an karanta an yi komai da komai mai talabijin yana ɗauka da an ba ku bayanin abin da ya faru jiya a cikin karatu ko? kun ga alama ne ba abinda ba a yi ba na ce ma ni aka kawo matakarda na karanta na ce a tashi karatu ba haka ba ne ba ke wanda ya kawo takardar da an sa shi kyauta za a ba shi la ilaha illallah jiya da kyar aka shigo karatun da kyar aka fara karatu la hawla wala quwwata illa billah yasa ana karanta takardar shi aka ce alhamdulillah su kina bi du'a'i ghairina qala wa haddathani an malik an ibn shihab an ali ibn husayn ibn ali ibn abi talib annahu qala yace kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yukabbiru fi salati kullama khafada wa rafa'a ya ce manzon Allah ya kasance yana kabbara ko a cikin sallah duk sa'an da ya sunkuya duk sa'an da ya dago falam tazal tilka salatu hatta laqiya Allah yace har manzon Allah ya bar duniya haka yake sallah duk sa'an da zai Allahu akbar in zai rukuyi Allahu akbar in dago Allahu akbar sujada Allahu akbar zama Allahu akbar abinda wannan nassin ya faɗa kenan kabbara ba a kawo maganan daga hannu ba a fahimci wannan hadisin da kyau kenan قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة wannan hadisi kuma na biyu sai ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana daga hannayensa fi as-sala a cikin sallah aina a ina yaushe yake daga hannu a ina da ina yake daga hannu da wannan yace yukabbiru fi fi kulli khafdin wa raf'in duk sa'an da zai sunkuya sai yayi kabbara duk sa'an da zai dago sai yayi kabbara duk sa'an da zai sunkuya sai yayi kabbara duk sa'an da zai dago sai yayi kabbara wannan tabbas ne ya tabbata to wannan kuma sai yace me kana yarfau yadayhi fi salah ya kasance yana daga hannayensa a cikin sallah yaushe ba bayani to in ka fassara wannan da wancan to shi ne sai ce in ka dago daga sujada ma sai ka daga hannu in za ka tashi ma sai ka daga hannu amma abdullahi dan umar da kanshi za mu zo mu ga abin da ya faɗa insha Allah a ƙarshe ya yarfa wa dai fi salati eh yana daga hannunsa a cikin sallah kabbara harma da ruku'i da dagowa daga ruku'i da tashi to amma daga sujada zuwa zama daga sujada zuwa daga sujada zuwa zama zuwa sake sujada kuma ana daga hannu a wajen zamu ji insha Allah zamu zo mu karanta insha Allah qala wa haddathani an malik an ibn shihab an abi salamah bin abd alrahman ibn auf anna aba hurairah kana yusalli lahum yace abu hurairah ya kasance yana musulmanci fa yukabbiru kullama khafada wa rafa'a yace yana kabbara duk sa'an da zai sunkuya su duk sa'an da zai dago fa idan sarafa qala in ya idan da sallar sai ce wallahi inni la ashbahukum bi salati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace na fi kowa kamanta irin sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan babu matsala a ciki قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع wannan duk ba matsala a ciki kullama khafada wa rafa'a zamu ya kayyaje su da kabbaran harma da ruku'i da sujada ai da ruku'i da dagowa daga sujada domin ai su daga dagowa da ruku'i in ai sujada za a zauna a sake sujada kuma ana dagawa har yanzu bai shigo ciki ba sai dai bismi kulli fi kulli khafdin wa raf'i an fahimta قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حذو منكبيه Abdullahi dan Umar ya kasance in zai kabara harma sai ya daga hannayensa wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i rafa'ahuma duna zalika in ya dago kuma daga ruku'i sai ya daga hannayen amma ba sa kai inda suke kai lokacin da yake daga hannunsa zai kabara harma mas'alan ta fara fitowa kenan قال وحدثني عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أنه كان يعلمهم التكبير في الصلاة جابر يا كسنشي ينا سندسو ينا علما تندسو كبر أتكين صلى قال فكان يأمرنا أن نكبر كل ما خفضنا ورفعنا yana umurtansu yana ce musu sai a yi kabbara duk sa'an da za a yi wata haraka a cikin sallah ruku'i ne ko ɗaguwa ne ko sujudi ko ɗaguwa ko menene kabbara kenan kabbara daban daga hannu daban ayyuka ne guda biyu alawa haddasani an malikin an ibn shihabin annahu kana yaqulu idza adraka ar-rajulu ar-rak'ata فكبر تكبيرة واحدة أجزأت عنه تلك التكبيرة in mutum ya zo ya tarar da an yi ruku'i sai maza ya kabbara ya Allahu akbar to sai ya zamana akwai kabbara harama da kabbara ta ruku'i ɗaya ta wuce sai aka ce kabbara ɗaya ya yi sallar tasa za mu ci fatawan imamu malik kan irin wanda ya wannan kala ya haya kala maliku wa zalika idza nawa bi tilka takbirati iftataha as-salah ai kabbara ɗaya da ya samu da in yayi niyyar ita ce kabbaran harama to sallarsa ta yi kenan an fahimci wannan maganar ko kabbara ce guda biyu kabbaran harama da kabbara ta ruku'i sai ya zo ya tarar da an yi ruku'i din sai kabbara ɗaya ya yi ruku'i to sai aka ce sallarsa ta yi ko ba ta yi ba kabbarar ta yi sai imam malik ya ce in yayi niyyar wannan kabbara da ya akan kabbaran harama kenan to takbiratul ihram ta yi kenan takbiratul ihram ita ce in ba a yi ta ba mas'ala ta rikice kenan قال يحيى وسئل مالك يتي أن تنبي إمام مالك إمام دار الهجرة عن رجل دخل مع الإمام يتي متن يزو يشيغ صلى تارد الإمام فنسي تكبيرة الافتتاح سيمن تابي كبر حرما با وتكبيرة الركوع حتى صلى ركعة بكبر حرما با بكبر ركوع با هار سيدا يي صلى ركعة ديا ثم ذكر أنه لم يكن كبر تكبيرة الافتتاح سيد أكي ركعة أي أنت وتبيو ركعة تبيو سيتنا أي بكبر حرما با ولا عند الركوع بكبر بلوكة زي ركوع وكبر في الركعة الثانية أما ركعة تبيو أي كبر الله أكبر قال فتوى إمام مالك يبتدئ صلاته أحب إلي yabtadi'u salatahu ahabbu ilayya ma ma'ana yabtadi'u salatahu ahabbu ilayya ma'ana yulghi ar-rak'ati al-ula fatakuna hadhihi ar-rak'a hiya al-ula indahu idha intaha ya'ti bir-rak'a bir-rak'a alaysa kadhalik eh sabba kabbara har ma in ba ayi ta ba ayi to da me aka shiga sallar kenan ba shiga sallah sai da Allahu akbar ولو صحى مع الإمام an takbiratul iftitahi wa kabbara fi rukuyil awwal to in mutun yazo ya shiga sallah tare da liman sai ya manta bai kabbara harma ba amma da zai ruku'i sai ce Allahu akbar raka ta farko ra'aitu zalika mujziyan anhu yace yana ganin wannan ya isa ya wadatar da shi sallar sa tayi idza nawa biha takbiratul iftitah in yayi niyyan kabbara harama kenan to idza ya kawo sharadi idza nawa biha takbiratul iftitah مفهوم المخالفة إذا لم ينوي بها تكبيرة الافتتاح فما حكم صلاته لم تجزي قال يحيى قال مالك في الذي يصلي لنفسه فنسي تكبيرة الافتتاح imam malik ya ce wanda ya zo zai salla shi kadai ko farilla ko nafila sai ya manta takbiran harama kabbaran harama bai yi ba innahu yasta'nifu salatahu yace sai sai sake sallah kenan ma'ana yasta'nifu salatahu in yayi kafin ya kai karshe ne sallar babu ita sai sake yana cikin sallar ne to raka'ar da yake ciki yanzu ita ce raka'a ta farko sai kabbaran harma raka'a da ta wuce babu ita an gama za a cika ta قال يحيى وقال مالك في إمام ينسى تكبيرة الافتتاح حتى يفرغ من صلاته لمن يزوي يمن تكبر حرما يفار صلى هر إلد صلى يمن تكبر حرما با قال أرى أن يعيد إمام مالك يتي آه لمن سيساك صلى صلى بتيبا ويعيد من كان خلفه الصلاة ما موسو ما سيسو ساك صلى كينا وإن كان من خلفه قد كبروا فإنهم يعيدون yace duk da cewa ma musu sun kabbara harma amma sallar su bata yi ba shi sun sake sallah saboda me saboda yayi an ce sallah daga wa take bacewa daga liman kenan to tunda sallar liman sallar liman bata yi ba su mata su bata yi ba kenan akan fatawan Imam Malik babul qira'a fil maghribi wal isha'i babin da ya zo na karatu a cikin sallan magarba da sallan isha قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير ابن مطعم عن أبيه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور في المغرب ya ce na ji manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama a cikin sallar magarba ya karanta suratu wattu bayan gairul magdubi alaihim wala dalin ana jira a karanta kulhu wallahu ko inna ta naka a da sallah yaji watturi shi aka kama suratu tur to ka san manzon Allah kuma yana karanta ba guje ba a gurguji zai ba yana karanta ne bi kulli tafsili قال وحدثني عن مالك عن ابي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عبادة, عن عبادة بن نسي عن قيس بن الحارث عن أبي عبد الله السنابحي أنه قال قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق يا إسو مدينة زامن الشيخ سيدنا أبو بكر شيني خليفة فصليت وراءه المغرب سيصلى مغربا تارد خليفة سيدنا أبو بكر رضي الله عنه فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة من قصار المفصل سيدنا أبو بكر دي كانت فاتحة شي كانت سورة سوروري ججيرو من قصار المفصل المفصل ينا فارا سورة الحجرات زوا كرشي تو أشيكم يا كسكشي بيو أكوي ما أصو أكوي ججيرو إيش من قصار المفصل وقصار المفصل سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والضحى والليل وإن سورة الرجل باصل صو ثم قام في الثالثة يتي سيتاشي ركعة أخو فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه يتي ممام من سيتي سينو كسد شي كمان رجاتا ذات تبري قصة فسمعته قرأ بأم القرآن وبهذه الآية sai na ji sayyidina abubakar ya karanta fatiha da wannan aya rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab ya karanta sallar magarba ya karanta gajejjerun surori ya karanta sura gajeruwa sa'annan kuma ya karanta aya aya rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab ayoyi guda nawa ne eh ayoyi guda nawa ne aya daya sallah ta yi ko bata yi ba eh wanne ne haddasa nawa قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود عن عبد الله بن عباس أن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ تاج أنجي أبلا عباس هنا كرنتا والمرسلات عرفا فقالت له ذكرت والمرسلات عرفا أتكين صلى مغربا سيتتي يا بني يا كي أنا لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة كاتنا من وأن سورة كرنتا كاتنا من إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب yace ita ce karshen suran da naji manzo Allah ya karanta a cikin magaruba to daga wannan bata ji ba kenan manzo Allah ya bar duniya ko ko a'a ita abinda ta ji kenan daga baya manzo Allah ya ka karanta wa'en su an karanta ko qala wa haddathani an malik an nafi'in anna abdullah ibn umara kana idza salla wahdahu yaqra'u fil arba'i jami'an abdullah ibn umar ne sallah shi kadai raka'o'i guda hudu duk sai ya karanta sura da fatiha an fahimta abdullahi dan umar fi kulli raka'atin bi ummi alquran wa suratin min alquran wa kana yaqra'u ahyanan bi suratayn wa thalathi fi alraka'ati alwahida yace wani lokaci kuma abdullahi dan umar in ya karanta fatiha maimako ya karanta sura daya sai karanta surori guda biyu ko guda uku ya halatta من صلاة الفريضة ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة haka kuma raka'a ta farko da ta biyu a cikin magarba sai karanta fatiha da sura to wani lokaci sai karanta fatiha sai maimakon sura ɗaya sai karanta sura biyu ko sura uku ko sura biyu ko sura uku yana karanta sura ɗaya yana karanta sura biyu yana karanta surori guda uku to ba za ka fahimci wannan ba sai cikin sallan asham sallan asham ita ce ake karanta surori amma sallah duk sallan farillan aka yi an karanta fatiha sura ɗaya ake karantawa to in ka karanta fatiha ka karanta sura biyu ba sallah ta yi daidai ba kai kuskure ba قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت الأنصاري عن البراء بن عازب أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء اتناي صلى العشاء بايا منظر الله صلى الله عليه وسلم فقرأ فيها بالتين والزيتون سي منظر الله كرنت بايا فاتحة سي كرنت والتين والزيتون شيكي نعم in ka karanta doguwar sura kayi karanta gajeruwa kayi amma zo Allah ya aje ka'ida in mutum zai sallah shi kadai ya tsawaita yadda yake so in mutum zai sallah zai ma mutane limanci aka ce ya takaita saboda akwai raunannai akwai mara lafiya akwai mai uzuri eh balle yanzu mutane suna da uzuri duk wanda ke da ciwon shiga baya iya rike bawali lokaci mai tsawo in ka shiga kama suratul bakara ka kawo mishi matsala ke babul amali fil qira'a babin da aka yizo yadda ake karatu a cikin sallah yaushe ake karanta ina ake karantawa zaka ga karatun alqur'ani ba ibada karatun alqur'ani ibada ne ko ba ibada bane amma aka ce in kai rukuyi kada ka karanta alqur'ani to shi ka san addinin musulunci shine me i karkai ka yi kaza kar ka yi kaza abinda aka ce ka yi din nan in ka yi gwargwadon iko addinin musulunci addinin ka ya cika qala haddathani yahya an malikin an nafi'in an ibrahim bin abdullah bin hunain an abihi an ali bin abi talib أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى اللبس القسي manzo Allah ya hana a sa rigan alharir wanda ake kirawa inda ake sakan shi daga kasar alqisi alqis wa an tahattumin zahabi manzo Allah ya hana namiji ya sa zoben zinariya ya ado da zinariya mace mata za su yi wa an qira'atil qur'ani fi ruku'i manzo Allah kuma ya hana a karanta alqur'ani a cikin ruku'i kowa ya san darajar alqur'ani da girman alkur'ani da albarkan alkur'ani da ladar da ke cikin alkur'ani amma an kai ruku'i subha tasbihi ya fi karatun alkur'ani a cikin an ga addinin musulunci ku qala wa haddathani an malikin imana abinda aka ce kai shi za ka yi to waɗansu malamai suna ganin cewa lokacin da mai kiran sallah ke kiran sallah ka faɗi abin da ya faɗa ɗin na ya fi ka shagala da karatun alkurani lokacin iko yin koyi da mai kiran sallah ya fi karatun alkur'ani baya nuna cewa ya fi karatun alkur'ani daraja a lokacin abin da aka ce ka faɗa kenan saboda me saboda wannan abin da ladan ke yi yana da lokaci in ya gama ko lokacin shi ya wuce karatun alkur'ani ko in ka dakata ka gama da wannan kowane lokaci zaka ci gaba da karatun alkur'aninka an fahimta saboda malamai sai ka fahimci menene fiqhul addini in ba ka da fiqhu a cikin addini to zaka ji zaka ga matsaloli ba za ka iya fahimtar su yadda ya kamata ba an fahimta misali aka ce idza sami'tumul mu'azzina faqulu mithla ma yaqulu Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله دونن أنت فقولوا مثل ما يقول إما كرن صلى الله أشهد أن محمد رسول الله يا ذاكي أها eh mun tattauna wannan magana ne a to shi kenan abin da aka ce ka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah kana da wani nassi can da ya kama ka duk sa'an da aka ambaci manzo Allah sai ka ce sallallahu alaihi wa sallama ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wa sallam an fahimta to shi yasa lokacin da ka shigo masallaci ladan na kiran sallah mas'aloli nawa ke gabanka tahiyatul masjid da mai amsa kiran sallah to wani yaya za ka yi sai a yi tahiyatul masjid saboda in ya gama kiran sallah wannan ya wuce to shi ka tsaya sai ka amsa kiran sallah yana gama sai ka yi tahiyatul masjid haka muka samu malamai na yi da a ce da imam malik zai ce haka na gani ana yi bi baladina to har muka rabu da zama har muka rabu da madina haka malamai ke yi duk wanda ya zo ana kiran sallah tsayawa yake ya amsa kiran sallah sa'annan ya tahiyatul masjid ya nafilar da zai an fahimta to amma wanda bai sani ba da ya zo sai ya fara sallar shi ko farilla ko nafila ko menene ko tahiyatul masjid sa'annan ya saura zaune saboda bai san waɗannan ba duka baki ɗaya ba sai a hankali ake karantar da mutane ko قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم ابن الحارث التيمي عن أبي حازم التمار عن البياضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون فترى من الله صلى الله عليه وسلم يفتو شيء متاني سنة صلى وقد علت أصواتهم بالقراءة suna sallah kowa ya daga murya yana ta karatu alarammomi kenan kowa na nuna gwaninta gwani ne faƙala sai manzon Allah ya ce innal musalli yunaji rabbahu tabbas mai sallah yana ganawa ne da ubangijinsa falyanzur bima yunajihi bihi kowa ya lura da ya kalli ya lura da abin da zai gana da ubangijin shi da shi sannan sai ya ce mai ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن ما معنى ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن kada wani ya bayyana karatu wannan yana zaune yana tasbihi wannan yana sallah sai ka tashi ka daga murya ka ka dauki hankalinsa kenan sai ka yanda zaka fahimci in jahariya kake so sai ka yanda zaka ji kai na kusa da kai ji amma ka daga murya duk wanda ke masallacin yana tasbihi ne yana sallah ne ka dame shi kenan ko to ba a son a daga murya ko da alkur'ani ne lokacin da mai mutane ke masallaci suke cikin masallaci suna nafila suna tasbihi suna karatun alkur'ani kada wani ya daga muryarsa don ya bata ma mutane su kuma ibadarsu wannan matsala duk masallatai yanzu kaje kafin liman ya zo ya kake ji masu wannan ba za a ce masallaci ke ba za a ce yan kasuwa ne masu sai da kasakasai ne su kuma suna kira ne a zuwa sai kasakasan su yasa ba ruwan su da ana tasbihi ne ko ana nafila ne suna daga murya ne wannan ya saba da umurnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk sa naga mutane suna zo a cikin masallaci wani yana nafila wani yana karatun alkurani wani yana tasbihi kada ka daga muryar kaset ana ji ko da sunan wane ne ko da sunan wace kungiya ce saboda komai yana da adab adabin su ake bi shi a samu albarka a cikin rayuwa an fahimta waɗansu matsaloli sai an fahimtar da mutane duk karfin ku sallah ba ibada bace ba sallah ibada ce amma kai ka zo sallar juma'a kai ka zo masallacin juma'a kada a taru a tare ba mutane hanya mota ta zo ta rasa wucewa wani ba shi da lafiya duk yadda za ku yi sai ku yi yadda za ku yi sahu mota ta zo za ta iya wucewa mace mai ciki za ta haihu za ka yi ta asibiti an ɗauko wannan wannan ba shi da lafiya wannan kaza kaza kaza kaza kasancewan ku kuna da yawa din kun kashe hanya din shi ma lai kuskure ne ko daidai ne kuskure ne ba daidai bane ba kada ka shiga hakkin wani kana da haƙƙi ka yi tasarrufi cikin haƙƙinka amma kada ka shiga cikin haƙƙin wani haka cikin tsakar dare kada ka ɗaga muryar karatun alkur'ani wani yana kwanci ba shi da lafiya baya so ya ji motsin komai ka ɗaga karatun alkur'ani ka tada shi bacci wani yana nan yana ganawa da ubangiji shi yana ta tasbihi sai yana sai ka ɗaga alkur'ani to ka raba mishi hankali an ce masa ya ji karatun alkur'ani ya shaurara ka ka tilasta mishi kenan ka ce ya daina abin da yake ciki da waɗannan abubuwa duk sai an fahimtar da mutane su fahimta to sai addini yanzu yana tafiya daidai yadda ya kamata kada ka ce ai hakki mu ne ai sallar juma'a ba za a yi sallar juma'a ba ne a'a masallacin juma'a ku yayi kusa da titi wannan titi kuma babban hanya ce mutane suna wucewa sai ku bar hanya za ku yi sahu kan titi titi titi masallaci cikin masallaci ne titi hakkin masallaci ne ko hakkin gwamnati ne hakkin jama'a ne duka baki daya to in aka zo wajen sai a yi yanda za a yi sahu farkon titi din a bar gefe daya mota ta zo a guji za ta iya wucewa ba a san laruran da ke cikin motar ba ala wa haddasani an malik in ka ce to ai sallar juma'a ce watakila motar motar kiyakiya ce ko a daidaita ce mata ta dauko za ta kai su gida ko za ta kai su asibiti mata wajibi ne su yi sallar juma'a eh wajibi ne to ka ce su tsaya har sai an gama hutuba mai tsawo an yi sallah tukun su wuce an shiga hakkin su ko ba shiga hakkin su ba ka yi sallar juma'a ka samu lada ka tauye hakkin wani shi ma ka samu mai lada ko eh to ka ji wani ya yi sallah masallacin juma'an da yake yi ya zo kuma an tsare shi nan sai an gama sallah قال وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن انس بن مالك انه قال عن كربورك سيدنا انس بن مالك شيتي قمت وراء ابي بكر وعمر وعثمان يتي ناي صلى باين سيدنا ابو بكر da Umar da Uthmana fa kulluhum yace dukkansu la yaqra'u bismillahir rahmanir rahim idza iftataha as-salata ba wanda ke karanta bismillahir rahmanir rahim in ya fara sallah in zai kabbaran har in ya kabbaran harma abinda zai fada bai taba ji bane ba wai ba sa karantawa bane tunda ba su karanta ba su bayyana ba ya zai san sun karanta ko ba su karanta ba zahiri sai ya dauka ba su karanta ba kenan ko amma wajen shafi'iya har bayyana bismillahir rahmanir rahim ake قال وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال كنا نسمع قراءة عمر بن الخطاب عند دار أبي جهم بالبلاد yace muna jin karatun sayyidina Umar muna wurin albalat wurin gidan Abu Jahal mana magaruba ko isha ko asuba kenan mana sayyidina Umar yana daga murya kenan qala wa haddathani an malikin عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا فاته شيء من الصلاة مع الإمام عبد الله بن عمر إن يزو يتردى ركعة أو تشكو ركعة بيو هذا مسبوكي كنا فيما جهر فيه أتكين صلى لمن كي بيّن كراتو كمان مغربا كو إشا كنا فيما جهر فيه الإمام بالقراءة annahu iza sallama al-imamu liman ya sallame abla dan umar ya tashi zai yi sallah zai to zai zai rama ko zai cika sallah a asu ba haka suka faɗa ba qama abdullahi ibn umara faqara li nafsihi fi ma yaqdi wa jahara fi ma yaqdi wa jahara sai suka ɗauki wannan ai kaza'i ne ba cikawa ba ne in kuwa kaza'i ne to sai ka yadda ake bin ka bashi haka kake biya ba haka ba ne ba eh an bi ka bashin karatun fatiha da sura bayyane in ka zo za ka rama sai ka yi fatiha da sura a bayyane to inda mas'alan mas'alan malikiya kenan cikin abin da ka zo ka tarar da liman yayi abin da ka tarar shine farkon sallarka ko karshen sallarka to inda mas'alar ta taso kenan an tattauna waɗannan mas'aloli ina samanin darul hadis to an gamsu da wannan mas'ala ko amma in ba maliki ya tashi sai yi kai ma ka san hujjarsa kenan ko za ku yi fada za ku yi jayayya za a yi al'amur bil ma'ruf wa nahi anil munkari ko dai al'amur bil fitnati kenan qala wa haddathani an malik an yazid ibn rumana annahu qala كنت أصلي إلى جانب نافع بن جبير بن مطعم يجي إنا كرات إنا صلى كسد جامر بن كسد نافع ابن جبير بن مطعم فيغمزني فأفته عليه ونحن نصلي منا صلى أن آية تركي تكل مسا سيزنغرين هكا سينا تادش باب القراءة في الصبح باب ديزو نكراتو أتجين صلى الصبح قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر الصديق صلى الصبح فقرأ فيها سورة البقرة في الركعتين كلتيهما سيدنا أبو بكر صلى الصبح إن كرنت غير المغضوب عليهم ولا الضالين سأكج ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين أن كما كنا سيربا بيو da raka'a ta farko da rabin sura raka'a ta farko da rabin sura mana suratul bakara eh ya gai minti nawa suratul bakara izifi nawa ke ciki a bai cika sosai ba ai iz iz eh izifi nawa ba su mu ne ɗaya eh to abubakar ne siddiq fa eh a yanzu ai ba za a iya yin wannan ba in kai yanzu gobe masallacin gaba wanda zai su guduwa za a yi قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عامر ابن ربيعة يقول صلينا وراء عمر بن الخطاب الصبح فقرأ فيها بسورة يوسف وسورة الحج ركعة فرقو يكرت سورة يوسف ركعة بيو كرت سورة الحج قراءة بطيئة كراتكما نمسابقة كيرا كراتو مسابقة كيرا أنا بالتجويد والتفصيل فقلت والله إذا لقد كان يقوم حين يطلع الفجر حين يطلع الفجر أي سيدنا عمر ينا فار صلى الفجر ناكيتو وسي أفار صلى إما كما أن أي جنكري كدن ذاكرت وأن سروري أي رانا ما ناول هذا تفتوت قال أجل يتي حكني قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أن أن الفرافس ابن عمير الحنفي قال يتي ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن عفان إياها yace na haddace karatun suran Yusuf saboda yawan karanta suran da sayyidina Usman yake yi في الصبح أجل صلى الصبح من كثرة ما كان يرددها لنا قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقرأ في الصبح في السفر بالعشر الصور الأول من المفصل عبد الله بن عمر كينا شما أنا تفيا أكا جزاء صلى الصبح شكرا تسروري قد amma al-mufassal daga suratul hujurat zuwa karshe fi kulli ra'atin fi kulli rak'atin bi ummi al-qur'ani wa sura wannan in mutane suka samu alarammomi suna so za su yi amma yanzu aka ce faqra'u ma tayassara min al-qur'ani ku karanta abin da ya sauwaka na daga alkur'ani in aka ga mutane suna da nashadi aka ga za a iya karanta suratul bakara sai a karanta aka karanta suratul kaza sai a karanta amma in aka saboda zamanin su mai ke gaban su ba abin da ke gaban su sai ibada wannan kuma yana Allah Allah a sallame ya kama hanya za shi bata bata za shi gwarzo gwarzo za shi in ka je ka tsaya kafin ya je a an cika kowa an dauki fasinja an tafi shi gobe sai canza masallaci mana tsawai ta sallah ya ja masa matsala kenan gobe sai ga ya canza masallaci ba zai zo masallacin ka ba shi yasa in ka karanta suratul bakara tayi in ka karanta inna atainaka alkausar sallah tayi haka aka ce faqra'u ma tayassara min alquran wanda yake ya haddace alqurani zai ya karanta gaban shi gani ba ba ba gargada sai karanta wanda kuma yake ji ya karanta qul huwallahu sallah tayi haka addini yake faqra'u ma tayassara min alqurani haka addinin musulunci yake wani ya shekara ɗari yana sallah wani bai sallah ko ɗaya ba za su shiga aljanna tare ya haka zai yi akwai wani ba yahude sunan shi mukhairik manzo Allah ce mukhairik ni'ma yahudi ya ce mukhairik ma dalla da ba yahude in kamar mukhairik ba yahude ne ba abin da bai yi ba aka zo za a je yaki aka je yaki ya ce ya manzo Allah dukiya ta na baka ya shiga ya karbi musulunci ya shiga yaki aka kashe shi samu shahada bai sallah ko azhar ba shekarar ka 70 kana azhar kana la'asar kana magruba kana isha shekarar ka 100 bai sallah azhar ba bai sallar la'asar ba bai magruba ba bai isha ba bai asuba ba bai tahajjudi ba bai azumi ba bai haji ba abinda yayi amma kuma zaka je ka tarar da shi cikin aljanna manzo Allah ce mukhairiq ni'ma yahudi ai aji kissa shi ko yayi salloli yayi azumi yayi tahajjudi yayi tatawu'i litinin alamis ba abin da yayi ya ga dai bari aje ya wanke duk abin da yayi na farko na na kiyaya da manzo Allah da zai ce ya manzo Allah dukiyata na baka ya kama yace ya karbi kalma ya shiga yace zai shiga yayi yaki yayi yaki ya gyara yadda ya da ya yi ya zo ya gyara a nan ashe ajali ya kai kenan yana shiga cikin yaki sai aka kashe shi samu shahada manzo Allah ce mukhairiq ni'ma yahudi to haka har yanzu rukunan musulunci guda nawa ne guda biyar menene shahara da mai da sallah da azumi da zakka da hajji to haka suke guda biyar ɗin in ba ka da kuɗi zakka wajiba ce a kanka to rukunan musulunci wajen ka hudu ne ko biyar ne har yanzu biyar ne har yanzu amma ba ya haka waye soke ba ka da shi ne idza saluba Allahu ma wahaba askata ma aujaba idza saluba Allahu ma wahaba askata ma aujaba Allah ya baka kudi sai ya wajabta maka me ya karbi kudi baka da kudi sai ya yafe maka me shikenan zakka ba ba wajiba bace akan ka ba za a ce shikenan tunda baka da kudi zakka kai rabin musulmi bane ko musulunci ka bai cika ba a'a ya cika tamaman an fahimta babu ma ja'a fi ummil qur'an babin da yazo a cikin suratul fatiha ummul qur'an fatiha kenan marji'ul qur'an ummuka marji'uka alaysa kadhalik eh قال حدثني يحيى عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب أن أبا سعيد مولى عامر بن قريز أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى ابن أبي بن كعب وهو يصلي أبي بن كعب صلى الله عليه وسلم الله يكراش فلما فرغ من صلاته lahiqahu fa wada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadahu ala yadihi da idan da sallah nan da nan ya je wajen manzo Allah shi manzo Allah ya kama hannun shi ya kama hannunsa wa huwa yuridu an yakhruja min min babil masjid manzo Allah zai fita فقال إني لأرجو ألا تخرج من المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها manzo Allah ya ce min bai ina son ka san wata sura don darajarta saboda tsananin darajarta ba a saukar cikin attaura linjila attaura da linjila da alquran abin da ya kai ta ba qala ubayyun faja'altu ubti'u fil mashi ubai ya ce to gashi kuma mun kama hanya za mu fita masallaci sai yana jinkiri yana tafiya a hankali yana dambi yana taka birki kenan kar a fita da wuri raja'a zalika thumma qultu ya rasulullah as-surata allati wa'atani ya manzo Allah suran da aka yi min alkawari za a fada min har yanzu ban je ba gashi kuma mun za mu kai bakin kofar masallaci za a fita kenan kaifa sai manzo qala sai manzo Allah ya ce كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة me kake karantawa in za ka fara sallah Allahu akbar me kake fara karantawa qala fa qara'tu alayhi alhamdulillahi rabbil alamin hatta ataitu ala akhiriha yace sai na karanta masa fatiha har zuwa karshe فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سي منزل الله صلى الله عليه وسلم يجي هي هذه السورة يتجي سورة نشي زن سرد كي وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت يتجي سبع المثاني دا القرآن العظيم ودا أكباد قال وحدثني يحيى عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله يقول يجي يا جي جابر بن عبد الله ينافذر شوى من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي duk wanda ya salla raka ko raka ɗaya ne ba karanta fatiha ba ba kai salla ba illa wara al-imam sai dai in mamu ne kai bayan liman to liman ya ɗauke ma akan wani mazhabi wani mazhabin ko mamu ne dole ka karanta fatiha ba haka ba ne ba malikiya ba za ka karanta ba haka suka ce waƙra iza ƙara al'imamu mukhafitan waskut iza ma kana za'i ilani waƙra iza ƙara al'imamu mukhafitan waskut iza ma kana za'i ilani in liman yana karatu sirri sai ka karanta in yana karatu bayyane kai ba za ka karanta ba an fahimta babu ma ja'a fil qira'ati khalfa al imam fi ma la yajharu fihi bil qira'a yace babin da yazo na karatu karanta fatiha bayan liman a cikin sallan azhar ko la'asar inda ba a bayyana karatu amma inda ake bayyana karatu wa'yansu malikiya suka ce ba za a karanta ba wa'yansu manyan malamai suka ce za a karanta saboda mai saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi Ubata bin Samit da yazo manzon Allah ya je ce ya hala kuna karatun alqur'ani sai suka ce eh muna yace a a kada ku kada ku yi karatu kuna kuna kuna samin kun karatu kuna shiga cikin karatu na kada ku karanta kada ku yi karatu illa bi fatihatil kitab sai dai da fatiha kadai yasa duk inda aka je aka dawo wannan hadisin ingantacce ne duk waɗanda suka so su ce ba ingantacce ba ne ba magana su ba daidai ba ne ba magana su ba daidai ba ce ba an fahimta to shi yasa wajen hanabila su za ka karanta fatiha liman na aka ce to yaya za ka karanta suka ce sai ka yi in yi kabbara zai karatu istiftah du'a'ul istiftah sai kai ka karanta fatiha ko ko lokacin da Allahu akbar zai istifta sai kai karanta fatiha inda ya shuru aka ɗau lokaci in za karanta fatiha sai ya karanta aka ce ko da bai yi waɗannan ba baki ɗaya yana karatu fatiha kai ma sai ka karanta a wani mazhabin ba karanta ba sallar ka ta ɓace an fahimta to wayan mazhabin malikiya kuma da wasu malamai suka ce a'a ba za ka karanta ba karatun liman ya ɗauke maka karatu ai an gani ko nan suka ce za ka karanta ba can suka ce wajibi ne ko liman na karatu ka karanta fata to sai kana samun kanka cikin wani hali kana garin ku kana ba maliki ka je karatu jami'ar islamiyya kana cikin masallacin annabi ko makka kuma ga yadda yake yi sai ga kaga in ka dau lokaci mai tsawo kai ma ka ka yi mai kenan ka zama wancan kenan to in ka dawo garin ku kuma ya zaka yi to barin wancan kuma zai maka wahala an fahimta to sai kana kuna sallah tare kai kana karanta fatiha su ba sa karanta fatiha to ya za ka yi da su duk al'umman kano da ba sa karanta fatiha kai kadai sallar ka take yi kai su sallar su bata yi ba su ma sallar su ta yi to kai kuma da kake karanta kai ma ba za ka iya daina ba haka ka fahimta ba sai kowa ya sallah ba قال حدثني يحيى عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج دون دي صلى بكرن فاتحة با صلى بتشكبا هي خداج هي خداج سوء أكو ta'kidi kenan ghairu tamamin kuma aka kawo ghairu tamamin aka tabbatar da sallar ka bata cika ba qala fa qultu ya aba huraira sai nace ya kai abu huraira inni ahyanan akunu wara al imam wani lokaci in ni kadai ne zai sallah to wanda ka fada daidai ne to amma ina bin liman fa ni ma mumin ga ina bayan liman ya zai qala fa qamaza zira'i thumma qala shi zungure ne yace iqra biha fi nafsika ya farisiyyu ka karanta a cikin zuciyarka a cikin zuciyarka fa inni saboda abin da yasa na faɗa maka haka samitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya qulu naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana fadar cewa qala Allah tabaraka wa ta'ala Allah madaukakin sarki yace qasamtu as-salata bayni wa bayna abdi nisfayn kana cewa Allahu akbar Allah ce na raba sallan nan da bawa na ke tsakani na da shi rabi na shi rabi nawa to zaka ga sallan an raba kashi uku ne rabi na bawa wani bangare na bawa da ubangijinsa wani bangare na Allah madaukakin sarki kamar yadda zai cikin suratul fatiha fa nisfu hali wa nisfu hali abdi nisfu hali rabin sallan nawa ne rabi kuma na bawa na ne to ina inda ya ce wale abdi masa ala bawa na kuma na da abin da ya roka za a bashi qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iqra'u ku karanta ku karanta me fatiha yaqulu al-abdu bawa na fadar cewa alhamdulillahi rabbil alamin kada fadar cewa alhamdulillahi رب العالمين يقول الله تبارك وتعالى حمدني عبدي كنا فدن الحمد لله رب العالمين سي الله يجي باوانا يا يبي يا غودي من ويقول العبد الرحمن الرحيم كنا تيوا الرحمن الرحيم يقول الله أثنى علي عبدي باوانا يا يبين يا يمين كراري ويقول العبد مالك يوم, يوم الدين كان شوى مالك يوم الدين يقول الله مجدني عبدي باوانا يا جرم ماني يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين فهذه الآية بيني وعبد بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل إذا إذا قلت إياك نعبد wa iyyaka nasta'inu kai kadai muke bautatawa daga gare ka kadai muke neman taimako cikin abin da ba mai iya yi sai Allah kana fadar wannan sai Allah ce hadhihi fa hadhihi al-aya baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala yaqulu al-abdu ihdina as-sirata al-mustaqima sirata alladhina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل wanda yake na Allah shi yafi muhimmanci ko wanda yake naka ko wanda yake na kai da Allah madawakin sarki eh duka eh wanne ne wannan na bawa na ya yabe ni ya girmama ni ya yabe wannan kuma tsakanina ne da bawa na iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ai babu kalmar da ta alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أي بس كينوين إياك نعبد وإياك نستعين akwai abin da Allah ya fi so sama da a kaɗaita shi cikin ibada da ka zo wajen kaɗaita Allah ma baka ce na abuduka sai ka ce iyaka لأن التقديم ما لأن التقديم ما حقه تأخير يفيد الاختصاص مؤذن بالاختصاص معناه نكتي نعبدك يقبل العطف نعبدك ونعبد فلانا وفلانا وفلانا أليس كذلك أما أنا رمشي كتي إياك نعبد لا يقبل العطف بذاك شيء كما ونعبد فلانا بكاي غوارن شيء an fahimta kai bahaushe zai ce muna bautata maka in ya ce muna bautata ma wani ko ba wanda zai ce ya yi gwaranci ma ka ce kai kadai muke bautatawa sa'an nan kuma muna bautatawa wani sa ce a kadaitawan bai kadaitu ba ke ya yi mai tufka da warwara ko gwaranci ya yi gwaranci maganan ba ta shiga ba alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim malik yawmiddin Allah ce bawa na ya yabe ni ya yi min kaza ya ihdina siratal mustaqim addu'a kake kana roƙon Allah amma lokacin da kace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai Allah ce wannan aya tsakani na da bawa na ne kai kadai muke bautata ma wannan kalma ai ta fi nauyi da duk kalmomin da karanta a ciki alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin duk yabon Allah kake ba haka bane ba da gazo ihdinas siratal mustaqim roko kake Allah ya baka to amma da kace iyyaka na'budu ka kadaita Allah ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni liwahiduni bil ibada yasa kalmar iyyaka na'budu din nan tana da nauyi da yawa sai ah zuwa Allah madaukin sarki ga abinda manzon Allah ya ce iqra'u wai me kenan yaqulu al-abdu الحمد لله رب العالمين يقول الله تبارك وتعالى حمدني عبدي باك بني با وانت سيون دي اس اس وسيون دي عربيك ديبارتمنت ها قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة yana karatu in liman baya bayyana karatu a zahar da la'asar kenan qala wa haddathani an malikin an yahya bin sa'id wa an rabi'ata bin abi abdurrahman أن القاسم ابن محمد كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة قال وحدثني عن مالك أن يزيد بن رومان أن نافع بن جبير بن مطعم كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة قال يحيى قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك أي من عدلت مالك yace abinda na fi so kenan cikin abubuwan da na ji abinda na fi so kenan kaga bai fifi bai ce abinda wani ya ba daidai bane ba to sa'an nan wannan wancan magana da ke fada ga wanda ya san ma'ana ne ko wanda bai san ma'ana ba in aka bi cewa sai ka san in ka san ma'anan ya fi daraja amma in aka bi da aka sai wanda ya san ma'anar to duk kakanni da suke tsofaffi da suke sallah ba su san ma'anarsa ba babu su da sallah ke ba haka bane ba haka ne ko ba haka bane ba in mahaifiyarka ta yi karatu kakanka ta yi karatu kakan kakanka ina ta san ma'anar fatiha fatiha amma tana fita sosai jahiyar tana fita sosai eh sai mai to kuma za a je lahira a yi mai a samu tsira da wa'andan sallolin eh a to she ka tashi tsaye ai she ka tashi tsaye in ba tashi tsaye kai ba ba karamar matsala ba ce ba fa duk malamin duniyar nan ka tambaye shi me yake yafi wahal da shi ne ce ma ya karantar da matan shi ko ya karantar da mahaifiyarsa ko ya karantar da yarsa ko ya karantar da mahaifinsa kuma su ne suka fi kowa a wajenka za ka je karantar da kowa ka iya karatu amma ka tsaya ka karantar da matanka ya fi yana da wahala ka tsaya ka karantar to in aka ba ba binciken da ba a yi ba kowa da ra'ayin da yake kawowa za ka ce tun mai yasa yake jin wahalan karantar da matarsa me za a ce sai a ce saboda me sabuwa da shakuwa da me to hajiya fa mahaifiyarsa fa nauyin me nauyin ta sai hana ya karantar da ita fatiha ya karantar da ilimi to yarsa fa yarsa kuma fa ba lokaci kana da lokacin komai zaka je kai wa'azi zaka je karantar awa biyu amma matarka da yarka da mahaifiyarka duk baka da lokacin da za karantar da su dan Allah wannan matsalar ba a bar a yi bincike akan ta bace shi yasa wannan matsala tana da wahala in aka bude ta Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif 'anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alayk innahu la yadhillu man walayta wa la yu'izzu man 'adayta tabaarakta rabbana wa ta'alayt وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم